الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاء ديغا وتا رمضان هجران منزon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1445 wanda ya daidai da 21 ga watan uku miladiya 2024 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa kamar da yadda aka sani har yanzu muna cikin wannan sura mai albarka wato suratul zumar wanda yau za mu tashi aya ta 26 zuwa ta 40 daidai na'am na'am kace me a ba ga 40 da 41 bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
fi waɗannan su ne ayoyi kamar yadda aka je a karanta kun san dai maganan babban mawdu'in ra'isi na sura shine tana karantar da mutane cewa a san tauhidi da waɗannan abubuwa ne ko da wannan abu ne zai bada mutum ya samu takawa da imani kuma su ne kaɗai abin da mutum zai riƙe ranar lahira ya zama ya tsira daga shiga wahala tun a nan duniya ma dan mutum yana da tauhidi to ba zai sha wahala ba domin idan wani matsatsi ya same shi ko kunci ya same shi ya san inda zai je kai kuka hankali kwance ba tare da yayi shirka ba ba tare da wani abu ba kuma ya samu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan muka karanta cewa babu wani mutum da bakin ciki zai dame shi ko gammun ko hammun ko huzunun duka gaba daya su damu mutum sannan mutum yayi addu'a ya ce Allahumma anta rabbi Allahumma anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adik a ba shi ba Allahumma inni abduka ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذئاب همي وغمي yace babu wani wanda bakin ciki zai dama ko wani abu da ya rasa face Allah ya canza mai da wannan kaga cike yake da tauhidi duka wannan maganar tauhidi ne ka tabbatar da tauhidin rububiyya ka tabbatar da tauhidul uluhiyya Allahumma anta khalaqta wato Allahumma inni abduka ka gani ibnu abdika ibnu amatika nasu yati biyadik to kan koma to nasu yati biyadik madin fiya hukmu ka gani saboda haka daga nan da kayi wannan ka jinjina da wannan ka jinjina shikenan magana ta gari kaga baka je wurin kowa ba ka je wurin da kuma za share ma hawaye to shikenan amma mutum in ba haka ba sai ya je wani wuri ya asarar dukiya ga asarar imani ita tafi muni a samu ‘yan fashi su sace wa mutum imani kuma in ya mutu a haka shi kenan magana ta lalace sau da haka shi yasa ake so mutane su kyale duk wani shirme mutum ya koma akan karantar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alkitabu was sunna ala fahmi salafus salih in aka samu wannan mutum zai zauna lafiya a duniya ma ta kun farko mutum zai zauna lafiya to balantana kuma an je lahira in ko ba haka ba mutum sai dai ya gudu zafin yashi ya dami mutum cewa ya ji rana ya shi na ƙona shi kuma ya ruga da gudu ya shiga cikin man gyaɗa ana suya man suya faɗi daga nan ya faɗa cikin man gyaɗa kaga daga nan magana ta lalace saboda haka waɗannan su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna anzalna alaykal kitaba lin inna anzalna alaykal kitaba bil haqq lin nasi bil haqq lalle mun saukar maka da wannan littafi saboda kai mu gargadi ga mutane kai masu gargadi da gaskiya ya rasulana an saukan maka da wannan littafi ka zo wannan littafi ka isar da shi wurin mutane gaskiya ne littafin nan wa man ihtada fali nafsihi duk wanda ya nemi shiriya kuma ya shiryu yayi ma kanshi dan kanshi ne shi zai ci moriyar abun wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha wanda kuma ya bata to shi ya ja ma kanshi abin da za a samu na sakamako mai muni akan wanda ya bace to ran shi ya jamawa shi zai ji a jikin shi kuma anta alaihim biwakil ba san ya ka mai tifsa sama mutane ba kawai fa zakkir fa inna ma anta mudhakkir lasta alaihim bimusaitir kai dai ka tunatar kai mai tunatarwa ne kawai ba ce ka tifsa sama mutane ba amma fa inna ma yatadhakkaru ulul albab masu hankali fa su suke jin wani su suke jin karatu su suke ji su ne suke sauraron abin da ake gaya musu wanda ba shi da hankali in an kwana gaya mai to yana nan yana gudu ne ka annahum humurun mustamfira farrat min qaswara kai ka ce mutane ne jakuna ne jakunan daji su suka bi kowane wauta jaki na gida ma yana da wauta balle na daji gara na gida ma yana da unusa yana saba da mutane a ce ya dan saba da mutane amma na daji to ga haukan daji sannan kuma ga zaman shi dama jaki kuma farrat min qaswara wanda suka gudo daga zaki zaki ya firgita su a daji idan yanzu ga jakin daji gashi jaki bai saba da mutane ba gashi asalin jaki ne dama sannan gashi kuma zaki ya bashi tsoro a daji ya zai firgice to wasu mutanen haka suke littafin Allah baya natsar da su ba sa jin natsuwa saboda gaba ɗaya ba sauke shi bakin komai ba saboda haka haka za a yi saboda haka kai kai kawai iyakarka a wannan ne fa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin tunatarwa fa tana ka tunatar tunatarwa tana amfanin mu'minai amma fa kowa ya sani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun saboda haka kowa ya san wannan Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha kuma kowa ya sani Allah tabaaraka wa ta'ala shine fa mai karbar rayuka lokacin da rayukan nan suka mutu wallati lam tamut wanda ma basu mutu ba ma shi yake karbar su fi mananiha lokacin da aka yi bacci saboda haka bacci shi yasa hadda wasa ake ce mai bacci kana mutuwa ne bacci yayi kama da mutuwa shi yasa malamai ke cewa kowa ya rika lura lokacin da zai kwanta bacci menene aikin sa akhiru ahadihi ya zama menene aikin ka na ƙarshe da kai wataƙila kai sallah in Allah ya taimake ka wataƙila kai tasbihi ko kai salatin da aka ce ko kace ko kai istighfari astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayh duk wanda ya wannan sau uku lokacin ya kwanta bacci a gafarta mai zunuban shi ko sun kai yawan abin nan to amma wani kuma shi in zai kwanta bacci da sabo yake kwanta da sabo yake tashi to kaga wannan karshen ta wata rana aka kwanta to kuma sai a zama ba a tashi ba an karɓi ran dama an dawo da shi ne wanda Allah bai hukunta mai mutuwa ba sai a dawo da shi ibn al-qayyim a cikin littafin sa da yake ce ma ar-ruh yayi bayanai akan irin waɗannan cewa idan mutum yayi bacci an karɓi ransa yace sai dai in ba kaddara mai mutuwa ta dindindin ba sai a ban mai lumfashi saboda haka sai ya rika amfani rai bai nan amma gaɓoɓi saboda kada su sandare sai a basu ya rika lumfashi yana wannan amma dai rai ya ce da zai nuna ma haka in kana bacci kakan yi mafarki ka haɗu da wasu sun mutu da can shekaru da yawa kuna ta magana kai da su kinan ranka ne ya tafiyatar da nasu suka haɗa can ya ce har daga cikin magabata akwai wanda ya kwanta bacci wata rana sai yana hira ya haɗu da wani malami mutumin kirki babban bawa daga cikin bayan Allah suna hira da shi yana ce mai muka alhamdulillah tafiya ta yi kyau mun zauna duniya kuma Allah ya taimake mu mun tsira sai farka daga bacci malam yana bacci daga azahar zuwa lokacin sallar la'asar sai ya farka daga bacci sai aka shigo aka gaya mashi aka ce muna mun zo mu gaya ma malam wani Allah ya yi mashi rasuwa amma lokacin kana bacci ba mu gaya ma ba an tafi da shi an kai makabarta ce Allahu akbar ashe shi yasa ya wannan mafarkin yana bacci wannan baccin saboda haka ana yin bacci a yi magana da waɗanda suka mutu da dalilin bacci zaka ga ka haɗu da wasu mutane hasali ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maganan cewa idan mutum yayi bacci rayukan nan sukan tafi su je su haɗu da nau'an da suka mutu inda ba dan a hanya wajen dawowa ba suna haɗuwa da shaidanu su burkuta masa mafarkin da suka yi aka ce da duk abin da ka gani a mafarkin nan to da gaske ne to amma matsalan idan mutum ran ya tafi sama to sadda zai dawo sai haɗu da shaidanu a hanya sai su jajjefa mai wani yaye yaye sai ga ga mafarkin nan kamar da gaske nan kuma ga yaye yaye da yawa to sai a rasa wani ne shi yasa sai ya zama kawai sai a ajiye shi in ba haka nan ba rayuka suna tafiya saboda haka kowa ya rika lura menene abin shi na ƙarshe lokacin da zai kwanta bacci ka zaɓa ma kanka addini dai ya bayyana mana ga abubuwa da yawa har daga ciki akwai wanda suka ce idan ka zo kwanciya karanta qul ya ayyuhal kafirun da za ka zo baka tashi ba ba za a yi ma tambayar kabari ba ga suratul mulk wanda aka ce karanta lokacin bacci ko ka karanta cikin dare ga ta nan dai abubuwa da yawa wanda ya ce a yi sallah raka'a biyu da dukansu duk an yi maganganu kowa ya zaɓan makan shi menene nashi na ƙarshe wanda ba zai ji komi ba idan da za a tada shi yana yin shi a gaban Allah domin bacci ya yi kama da mutuwa idan ya kasance ni ne ko kai ne wata rana sai aka kaddara da na kwanta ban tashi ba sai dai aka balla kofa kai kwanan keso to menene abin da na mutu da shi akhiru ahdi menene ƙarshen abin da shi ne nayi nayi baccin nan kuma na tashi da shi man asha ala shay'in mata alaihi wa buita alaihi duk mutumin da ya rayu akan abu akan shi zai mutu kuma akan shi zai tsata da shi wannan yasa aka ce idan mutum yana cikin harama da hajji ko da umra sai kwanan shi ya kare a ciki to ba a cire mai wannan haraman ba a cire mai wannan komi ba a shafa mai turare ba a sai a bar shi yadda yake in an je wajen rufewa ba a rufe mai kai ba a rufe mai kafafu sai a sa shi haka nan saboda zai tashi ranar tashin alkiyama mulabbiya yanda ya mutu nan saboda ya san yanda ya mutu haka zai tashi sai tashi yana labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له kasan ko an tashi da wannan kalma gaban Allah ai an tashi da babban al'amari saboda haka haka ake yi to kowa ya zabi yanda zai yi akwai wanda in yazo kwanciya shi baya iya bacci sai ya ji kada kade har sai ya ji jazz na taba gaya maku nan wani wai shi yace shi shi in yazo kwanciya baya iya bacci sai ya ji jazz ko sai ya ji wasu wake-wake har wani yace wai shi wakan wata yarinya yake ji saboda tana wa'azi sosai ba wa'azi mai ratsa jiki kamar wazinta da haka yanzu zai kwanta bacci shi yake ji har sai yayi kuka in yaji Allah shiryar da mu saboda haka kowa ya zabi abin da zai rika faɗi akhiru ahadihi domin kada mutum ya tashi akan mummuna abu saboda haka wannan shine mutum yayi azkar ya ambaci sunan Allah yayi tasbihi ya karantar da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna idan mutum ya zo kwanciya bacci ya ce subhanallahi sau 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 Allah zai tsaya mai a dukkan al'amuransa kuma zai samu abubuwa na ban mamaki amma shaidan ba zai bari ba wani lokaci kana farawa shikenan har ma akwai wurin da ya ce akwai abubuwa masu sauƙi babu wanda zai lazimce su sai ɗan aljanna face ya zama ɗan aljanna amma ga su da sauƙi sai dai mutane da yawa ba za su yi ba sabbai suka yi ta mamaki ya za a yi haka ya ce da a ce mutum zai yi sallah ya ce subhanallah walhamdulillahi allahu akbar so goma kawai kowace sallah yayi haka kowace sallah yayi goma yayi haka kaga kenan a rana sai zama yayi so 100 abin nan da 50 to kuma a wurin Allah shi kuma Allah sai ya linka mai su yayi 1500 kenan idan ya zo kwanciya kuma shi kuma ya ce subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar so 34 in ya hada 100 kenan 100 kenan to a wurin Allah 1000 kenan kaga 2500 kenan a yini wani wurin har ya ce yanzu ɗayan ku zai yi ta yin zunubi har 2500 a rana ɗaya to kaddara ma an yi yace to amma mutum zai samu waɗannan waɗannan sai dai ba zai yi ba za a yi ba sau da aka sabai suka yi mamakin ya za a yi ba za a yi ba yace ɗayan ku da ya sallame daga sallah ce ɗan bai bari ya ce subhanallahi alhamdulillahi allahu akbar dinnan so goma kadai ba zai yi ba yana sallamewa daga sallah sai shi ɗan ya zo ya ce mai tuno kaza tuno kaza tuno kaza tuno kaza sai tashi ya wuf kuma ko yanzu in ka auna zaka ga mutane nawa ne ba su cewa din ai sallah zaka sun fita da sauri wani ana sallamewa daga sallah sai sauri ya jawo waya kunna daga nan wayan nan da ta sako wani sako sai ya bi sakon kawai ya waje ko ta kira shi amrun mumkin idan ya zo kwanciya bacci fa sai shi ya dinga shafa masa kai kamar yadda uwa take ma dan karamin yaro tana so ya bacci ya laila tul ya laila tul saboda haka dare daga nan yi tsawo sai mutum ya ji daɗi kaga mallan sani shi yanzu ana magana mu ya fara bacci ya yanzu din fa eh a yanzu din baka ma san kayi ba ko amin so da haka ba yadda za a yi mutum ya zama ba zai iya tsare waɗannan abubuwan ba sannan mutum a ce ce yana so ya zauna lafiya abadan ba zai yi ba an ba mu makamai an ba mu abubuwa in ka shiga cikin gida an baka abubuwan da zaka yi na alkhairi ka karanta ayat gidan da aka karanta amalan rasulu aka ce kwana uku a jere gidan ya fi karfin shaidan to amma mutane suke gayyato shaidanun da kansu zuwa gidan ga yadda za a kore su sai mutane su su ba su katin gayyata su zo gidan an ce ka kore su ga abin da za ka karanta ka kore su kai kuma kai ka gayyato su ba inda za a ce ma ana kaɗe kaɗe ana waƙe waƙe a ce shaidanu ba za su zo wurin nan ba nan ne dandali nan ne wurin su nan ne inda suka fi so nan shaidan ke zuwa ya kafa tantinsa mun karanta cikin igafatul lafan sannan kuma gashi nan cikin wani littafi ne ɗaya mun karanta yayi magana na manta sunan littafin amma cewa yayi kawai shi ɗan yakan je ya kafa tantinsa ne a bayan gari inda ya ji ana kaɗe-kaɗe da waƙe nan ne dandali nan ne duka yaran shi ke zuwa idan sun kasa fasa gari kaman gari da katanga za su yi ta zagayawa sai sun ga sun yi mai ƙofofi ta ko'ina don haka masu gadin garin ƙofofin sun masu yawa don haka sai an mamaye su an shigo garin nan sai dai a rasa ta inda aka yi aka shigo kamar haka abin yake so haka waɗannan shine ne kuma ma da aka ce wa shu'ara yattabi humul gawun ba aka ce wa hum fi kulli wadi yahimun ba su abun nan fi kulli wadin aka ce yahimun ko ina aukawa suke yi to tunda ko aukawa suke me yasa shedan shi ba zai yi su auka ba fi kulli wadin fa yahimun ko ina su fadawa suke ko ta ina za su faɗi magana su faɗi ko ma me su faɗi shi ma mai bin sun fa mutum ya haddace waƙoƙi ya haddace sunan 'yan wasa ya haddace sunan 'yan ƙwallo ya haddace kaza amma bai haddace sahabban manzon Allah guda goma ba cikakku wanda aka yi ma bishara da aljanna bai haddace sunan mala'iku na guda goma ba da sunan ayyukansu wani yanzu nan nan da za a kulle kofar nan wani yau sai ya mutu in dai aka ce sai an faɗi waɗannan goma goman nan in ba haka ba kuma a san cewa lalle wanda bai faɗi ba zai mutu kuna ganin ba za a samu gawa ba malam zani akwai gawa ko babu o a jam'i ma da kuma dan borno gefen kama shi yace shi dan borno ma ya goyi bayan ka dan borno ko ba gawa kai ma gawan ne ayya dan borno kada kai ma kai ka saki tun da wuri dan borno ya ji tsoro kada ce to muje dan borno ya ce wai shi ma gawan ne kaji aina to amma ba ka kumanta cikin ahadari fa da aka ce awwalu ma yajibu 'alal mukallaf sai ya ce tashihu imanihi farkon abin da ya wajaba akan duk wanda taklifi na shari'a ya hau kanshi to shine ya gyara imaninsa thumma ma'rifatu ma yasluhu bi fardu 'ainihi sannan ya san bayan wannan kenan imanin thumma ma'rifatu ma yasluhu bi fardu 'ainihi sannan ya san abin da zai gyara farillansa na ainihi da shi sai aka ce ka akamis salah kama hukunce-hukuncen sallah wa taharati da na tsarki wa siyami da na azumi to sai aka aje wannan magana cikin hallul masail nashi da aka zo sai ya zo wajen tasfihu imanihin nan yace ya za a yi a san tasfihu imanihin sai yace farko sai ka san Allah ka san shi ka san tauhidul rububiyya ka san tauhidul uluhiyya ka san tauhidul asma'i was sifat sannan ka san rukunnan musuluncin nan abin nan imani guda shida ka san Allah kenan mala'iku manzanni littattafai ranar lahira kaddara ta alkhairi ko ta sharri to da yazo wurin sai da ya sharhin sai ya ce to mala'iku baka cewa kawai ka san mala'iku kawai haka nan kace ka san mala'iku a'a sai ka san mala'ikun jumlatan wa tafsila ka san su a dunkule sannan ka san su a bayani dalla dalla in an ce jumla shine ka san su su ibadun ne mukramun bayi ne masu daraja an halitta su daga haske la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun la ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yatanasaluna wa la yanamuna wa la yamutuna duka waɗannan sai ka sani sai in lokacin ajalin su yayi wannan mujmalan kenan ka san su da wannan sifan farko an halitta su daga haske bayi ne masu daraja ba su ci ba su sha su ba maza bane su ba mata bane ba su haifuwa sannan bayan haka nan ba su bacci kuma ba sa mutuwa sai lokacin mutuwa su yayi su ba ɗaiɗai suke mutuwa kamar yadda muke mutuwa ba sannan dunkulallu aka ce hum khuddamur rahman su masu yi ma Allah hidima ne dan haka ba sa mutuwa kamar yadda muke ta mutuwa ɗaiɗai ɗaiɗai kuma ba haifo su ake ba ballanta nan halitta su ake yadda aka ga dama haka ake halitta su ba wai sai an halitta suna yara su girma ba nan ba haihuwa su ake yi ba halitta su ake yadda yake so ya halitta su a lokacin da yake so in mutuwa ta yi lokacin duniya za ta ƙare su kuma za su yi mutuwa ta gaba ɗaya lokaci ɗaya hura ƙaho wanda za su mutu su mutu a lokacin sai ka san su wannan mujmalan kenan kaɗan kenan to sannan tafsilan kuma sai a ce to suna da yawa baka san iyakarsu ba to amma an ware guda goma an ce su ka san su guda goman nan waɗannan guda goman da wane da wane da wane kowane ga aikinsa kowane ga aikinsa kowane ga aikinsa to in ka san wannan shine a dunkule ka san mala'iku da kunji aiki ne jajawur to hakan aka zo kan manzanni su ma haka za a ce ma ga sunan su annabawa ne bani adam ne bayan Allah ne masu daraja akwai annabawa daga cikinsu akwai manzanni in an dunkule su Allah kada sai iyakar yawansu amma wasu sun ce sun kai dubu ɗari uku da sha hudu ko sha uku a sannan bayan haka nan cikinsu akwai guda ɗari uku da sha kaza wanda aka waro su aka san sannan akwai guda ashirin da biyar daga cikin ashirin da biyar akwai biyar ulul azmi ulul azmin nan an ba su littattafai su wane ne ƙaranci sai ka san guda ashirin da biyar ɗin nan kowane da sunan shi ka san shi aiki ne sosai wanda yake da ya san yana da irin waɗannan aikin baya zuwa bakin titi ya rika zama yana hirar banza ga abubuwa cikin gida tare suna jiran shi sai dai ba shi da hankali to takaitacce kenan saboda haka waɗannan su ne abin da ya kamata mutum ya lura da su to shine za a ce ya san wani abu daga ciki to amma kuma mutum ya zo ya bai san wannan ba amma ya koma yana zuwa yana yana yana yana hira ko ya san sunan wasu abubuwa ya dauki kwakwalwa ya kai ta inda ba nan ne kamata bai ta amfani da ita inda bai dace ba wannan bai kamata ba ko da a ce cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka ware wasu aka ce babu wanda ya kai su aka ce wanda suka zo na farko al'asharatul mubashari na biljan waɗannan goman da aka yi masu bishara da aljanna ga ahalu badar sannan ga ahalu uhud sannan ga ahalu bai'atul ridwan waɗannan ba wanda ya kai su a daraja a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma sai ka san wasu daga ciki waɗancan na bai'atul ridwan 300 da wannan na badar wannan ba za ka iya sanin su duka ba zai wahala duk da akwai su a littafi akwai wanda ya ro badariyuna akwai littafi gaba ɗaya da aka rubuta su duka da sunan su har su na dubu ɗin da ɗari hudun wani ya yi ƙoƙari di ya rubuta sai dai kawai a ce za a sha wahala amma wannan ma ba dole sama da sai kasan su ba saboda yawan su illa iyaka dai an san akwai su waɗannan abubuwan suna da gayatu ahammiya wanda yake abun nan ne naka mutum ya abun nan ba to naka dole mutum ya tsaya rika kallon abubuwan da za su yi masa amfani kada mutum ya zo ya mutu akan mummunan abu ya tashi kuma akan mummuna to wannan Allah shi ke karɓar rayuka lokacin mutuwa da lokacin bacci fa yumsiku allati qada alaiha al-maut sai ya rike wanda ya hukunta mutuwa akanta wanda ta mutu sai a rike ta bata dawo ba wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma sai a saki ɗayan ran ita kuma wanda lokacin mutuwan ta bai yi ba su kuma zuwa wani lokaci wanda yake sananne inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun da waɗannan abubuwa da ake magana akwai abubuwan lura sosai amma ba kowa ke lura da su ba sai masu tunani da qaumin yatafakkarun masu tunani su suke yi amittakhadhu min dunillahi shufa'a aka ce su mutane sun riki wani wanda ba Allah bane suka dauke shi ya zama masu masa ceto ay qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la yaqilun ka tambaye su waɗannan da kuke ɗauka cewa za su yi muku ceton nan ko da ba su mallaki komai ba ko hankali ma ba su yi ba su ma gane me kuke ba kuma san su ba su ma san ku ba a nan duniya ma ba su san ku ba in ka zo ka tsaya gaban gunki ka ce mai kai wane ne ba zai magana ba yau abin da ma aka ɗauki abu mai tsada aka rataya mai a wuya sai wani ya zo ya ɗauke bai ce ban kayana ba sannan kuma za ka je neman wani a wurin shi har lokacin da Umar dan Khattab yake faɗi yana gode ma Allah akan ni'imar musulunci ce musulunci ba karamin abu bane an yi lokacin da sai a sassaka gunki sai mutum ya zo ya zo gaban shi ya sani an yi yunwa a lokacin an sassaka gunki da dabino da nama aka hada aka mulmula aka yi shi sai mutum ya zo kuma ya zo ya ce a ɗauko masu gadi su gadin gunkin nan saboda kada yunwa ta sa mutane su zo da daddare su famfare shi su cinye wai kuma daga nan da safe kuma sai a sallami masu gadi sai kuma mutum ya je ya ce mun gode da kasa muka kwana lafiya wanda bai iya gadin kanshi wani zai tafiya da gunkin shi in ya nemi abinci ya nemi abin sha bai samu ba sai ya ce to to to ilahu kai hakuri zan dan gutsure ma hannu in cinye kada yunwa ta kashe ni sai ya gutsure hannun ya cinye ya ƙara gutsure ɗayan hannun ya cinye har ya cinye shi gaba ɗaya ya ce ba komai in ya dawo zai wani kuma in ya dawo ya wani ya koma ya faɗi gaban shi ya ce na gode da ka dawo da ni lafiya har na samu na yi ka to wane ne gaba da shi da aka yi ko da shi da aka abin nan ba mutum gobara ta kama ya ɗauki gunkin ya ruga da shi shi zai shiga ɗaki cikin wuta ya ɗauko shi da gudu shi bai fito waje ba bai fito ƙofar ɗaki ba amma ya ɗauka ya ruga da shi ya kai bayan gari sai kuma ya je ya aje shi ya faɗi ya sujada ya ce mun gode da ka tserar da mu ko ba raɗin nan ba an yi ruwa a indiya ba suka ɗauko gunkin a bisa wuya suna tafiya ga sunan har su ma za su nutse da gunkin kuma suna ɗauke da shi bisa wuya me yasa shi bai ɗauko masu shi ba da gunkin ba sai ce duk ku zo ku hau ba amma saboda toshewar basira har yanzu basiran na nan a toshe an yi ambaliyan ruwa gumaka za su nutse a ruwa kuma mutum ya je ya ɗauko gunkin ya sa a wuya shi ma ruwa ya kusa kama mai wuya kuma gunkin na nan tsaye gangaren yana tsaye ana ta tafiya da shi tsirara gashi nan wani mai sifan mace wani mai sifan namiji ana ta ja a ruwa bai tunanin cewa ya kamata ya tsirar da su ba shi daga ruwan kuma yana zuwa ya faɗi ya bauta masa suna ka abin nan ne ba in mutum ya wasirar shi ta toshe wani ya bauta shanu wani ya kwanta kawai saniya ta dinga ɗaukar takwat da tana tattaka shi ta tattaka mai kai ta tattaka mai kiriji ta tattaka mai komi ya ce kuma ya ji daɗi ya samu albarka ita shi yanzu ya fi gara saniyan da shi halakakke ne Kullillahi shafa'atu jami'a kace ceto gaba daya yana wurin Allah tabaaraka wa ta'ala lahu mulku samawati wal ard Allah shine mamallakin abin da yake cikin sammai da ƙasa thumma ilayhi turja'un sannan kuma zuwa ga Allah ake mai da kowa ko mutun na so ko bai so shi yasa aka ce turja'un dole za a mai da kowa ba a ce yarji'una ba dan kada ma mutum ya dauka da kanshi ne ko mutun ya so ko bai so ba ilayhi turja'un zuwa gare shi za a mai da kowa sai ya koma وإذا ذكر الله أي ون وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة duk lokacin da aka ambaci Allah sai kaga zuciyan waɗanda ba su imani da Allah da ranar lahira ba ta tashi hankalinsu ya tashi sun burkuce saboda ba su so ambaci sunan Allah wa idza zukira alladhina min dunihi amma idan aka ambaci waɗanda ba Allah ba idahum yastabshirun sai kaga suna murna su ne majuna albishir suna sakin fuska suna walwala sun ji abin da suke so wannan su ne ayoyi sharhul kalimat inna anzalna alaykal kitaba lin-nasi bil haqq lalle mun saukan maka da littafin nan zuwa ga mutane da gaskiya ai anzalna alayka ya rasulana alquran mun saukan maka da alqurani bil haqqi ai multabisan bihi yana hade da gaskiya duk komai gaskiya ne ciki wama anta alaihim biwakil kasani kai ai laysa alayka amru hidayatihim ba kai ne kake da al'amarin shiryar da su ba watajbaruhum ala al-iman balle ka tilasta musu akan sai sun yi imani an ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim sana ka ce innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wancan suka ce hidayatu tauhid tawfiqin ne ba mai ita sai Allah nan ko hidayatu bayanin ne manzo Allah zai shiryar da mutane ce ga hanya wanda Allah ya so ya zo man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi yake ansar rayuka lokacin da ransu ya kare ayyan wannan ko ayyanha yanhi hayatul ibad bi qabd arwahihim Allah shike karar da rayuwar bayi lokacin da ya anshi rayukan su inda nihayati ajalihim lokacin da ajalin su ya kare wallati lam tamut fi manamiha wanda ko basu mutu ba su ma akan anshi rayukan su lokacin bacci ayatawaffaha waqtan nawmi yana anshan rayukan su lokacin bacci ai ay yahsabuha ay yahbisuha ala tasarrufi za a rike rayukan nan ba za su rike yin abubuwa ba ka annaha shay'un maqbudun kai ka ce su ma an karbe su wa yumsiku allati qada alaiha al-maut sai ya rike wanda aka hukunta mutuwa ay yaqbaduha li hikmatin bil maut alaiha halan naw saboda ya hukunta cewa za su mutu a lokacin bacci sai a rike ba su dawo ba wa yursilul ukhra ila ajalin musamma sannan ya saki ɗayan kuma su dawo zuwa lokacin da aka kayyade masu ai allati lam yahkum bi mautiha ai wanda ba hukunta mutuwa ba yursiluha sai a sake ta fa yuishu sahibuha ila nihayati ajalihi al ma'dud lahu sai mutun ya rayu zuwa ƙarshen lokacin sa da aka kayyade mata shi ma aka kayyade masa ko aka kayyade mata inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun da waɗannan abubuwa akwai abun lura ai fi qabdil arwah wa irsaliha wajen karban rayukan nan ko a sake su su dawo wannan wal qudratu ala zalika kuma da wanda a nuna Allah yana da iko akan wannan wannan dalailun wa barahinun wannan akwai hujjoji da dalilai a fili ai ala qudratillahi ala al ba'th alladhi ankarahu al mushrikun akan cewa Allah yana da cikakken iko akan lalle zai tada rayuka yana da iko ya tada rayuka wanda wannan shine abin da mushrikai suka yi musu suka ga basu yadda basu am ittakhazu min dunillahi shufa'a ay anna kuffara makkata kafiran makka la yatafakkaruna walau kanu yatafakkaruna lama ankaru al-ba'th basu kasance suna tunani ba inda suna tunani haba malan da ba za su yi musun a mutu a tashi ba wala mattakhazu min dunillahi shufa'a da ba za su yadda ba su riki wani wanda ba Allah ba su shi zai cece su liwuduhi butlani zalika saboda wannan a fili ba abu bane mai kyau ya lalace qul awalau kanu la yamlikuna shay'a kace ko da ba sa mallakan komai ai qul lahum kace masu ayashfa'u ay lakum shuraka'ukum yanzu waɗannan masu shirkan da kuke hada su da su za su ce ko cece ku walau kanu la yamlikuna shay'an ko da ba su da komai ayankiru alaihim da'wahum shafa'a lahum ana yi masu musun cewa wannan maganar da kuke cewa za su cece ku ba gaskiya bane ba za su iya masu komai ba ba za su iya muku komai ba su ma ba su amfanar da su kansu ku kalle kissan Amr bin al-Jamu lokacin da aka ce ya musu abun nan ba shi lokacin da ya zo kafin ya musulunta ƴaƴan shi da suka musulunta suka zo suka ga yana da wani gunki yana ma gunkin kwalliya yana sa shi a ɗaki shafa mai turare ran nan suka zo suka rasa yadda za su shi mai da'awa suka ce abin da ya kamata bari su faro ta gunkin nan suka je suka ɗauki gunkin nan suka jefar da shi waje ya zo ya ga gunki bayan nan ya ce a waye mana wannan ta'asa haka waye wannan banna waye banna ya ce ka amma dai wanda ya wannan bai kyauta ba ya je ya ɗauko shi ya gyara shi ya sa mai turare mai kamshi aka ƙara ɗaukar shi washe gari aka jefar da shi kuma ma ya ƙara dawa ya ce kai gaskiya to yau gare ya ɗauki mataki ya nemo takobi ga yama jini na wuce ya rataya mai a wuya ya ce yau duk wanda ke ma wannan bannan ko na gida ne in ya taɓa ka kai ma ka taɓa shi in ya ma kai ma kai mai wanda ya taɓa ka kasa takobin nan ka sare shi ko na gida ne ba komi malam suka zo yau da suka ga an sa mai gunki na farko suka cire an sa mai takobi suka zare takobin suka dauke suka suka rike ba takobi sannan suka tafi wata rijiya da ake jefar da rubabbun abu bola ake jefa suka jefa shi a cikin bolan nan ya je ya fada cikin bolan nan kan shi ya haɗu da kan kare mushen kare a cikin abun a can aka haɗu da shi Allah ya so shi da alkhairi da ya tashi da safe ya nemi gunki babu ina takobi ba takobi ba gunki ya leƙa ya zagaya cikin bolan nan ya je tarar da gagunkin nan can ya haɗa kai da mushen kare ya ce kai gaskiya wannan ilahun ba ilahu ba ne ba wanda zai riƙa bautan wanda ba zai iya makan shi komi ba wannan abu amma na farko amma na biyu yau na rataya ma har da takobi amma takobin ma an cire ko ma baurin ka babar takobin ba an cire takobin an tafi da shi kuma munin abu wai a ce ma kana ilafa jefa ka cikin rijiyar zuba shara haka je kai ka hada kai da mushen kare ba kama iya kwatar kanka daga mushen karen ba ma kaka ga mushen kare yace wannan abun bautan gaskiya sai dai a nemi wani wannan wannan wannan ba kai ma kanka ma komai ba ya za a yi to in ni aka yi man haka kai ne za ka yi man kenan kaga shi da Allah ya so shi da shiriya dalilin wannan kawai shi sai gane musulmi yace gaskiya shi wannan wanda bai da amfani kama an karanta kisse an maimaita ana ta yi har yau wasu na nan suna bautan wani Allah sai Allah ya so mutum da shirya zai shiri in baka ba yadda za yi wani ma zai gane shirya ce ce gaskiya ya san ita ce gaskiya amma dai shi ba ita zai bi ba amrun mumkin saboda haka waɗannan su ne abin nan ɗinsu saboda haka su ba za su iya ba ai wahi asnamun la tamlik wala taqil su ba su gumaka ne ba su mallaki komai ba ba su ma da hankali قل لله الشفاعة جميعا كتيتي توينا ورين الله غبا داي اي اخبرهم ان جميع الشفاعات lillahi wahdahu dukkan ceto yana wurin Allah tabaraka wa ta'ala wa shafa'atul anbiya wa shuhada wal ulama wal atfal mamluka lillah ay fala yashfa'u ahadun illa bi idnihi na haka ceton da annabawa za su yi akwai shi ceton da shahidai ke yi akwai shi ceton da malamai suke yi akwai shi wannan ceto duka akwai ceton da yara suke ma iyayensu ma akwai shi mamluka amma lillah duka amma yana hannun Allah sai in ya ba mutum wala yashfa'u ahadun illa bi idnihi ba wanda zai ceci wani sai da izinin Allah sai ya ba mai ceton izini sannan kuma ya ba wanda za a ceton kuma dan haka sai ya yarda wato wannan ba ba la yamlikuna shafa'ata inda rabbihim ba wanda ke da wani mallakar ceto ko illa liman yartada sai wanda Allah ya yarda da shi ya zabo shi ce kai wani an baka cecuwa ne kai cecuwa ne a zabi mai ceton a zabo wanda za a ceta kuma ba mutum shi da kanshi bane zai ce wai zai shiga aljanna ya debo wanda ya ga dama ko ya kai wanda ya ga dama wannan magana ce ba ta da bambanci da kuza'balatu kuza'balat wa idza zukira Allah wahdahu ishma'azzat idan aka ambaci Allah shi kadai sai zukatan hankalinsu ya tashi ai wa idza zukira Allah wahdahu idan aka ambaci Allah shi kadai ka kaulin rasuli sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah kamar idan annabi ya faɗi wannan kalma la ilaha illallah nafarat nufusul mushrikina sai kawai waɗannan zuciyar mushrikai a ga ta tsani abin ba ta so wan qabadat tamammatsi wa zahara al-ghadab kaga sun bayyana hushi wa sukhd fi wujuhihim da nuna tashin hankali da damuwa a fuskar su wa idza dhukira alladhina min dunihi amma aka ambaci wanda ba Allah ba ay min al-asnam wato ay al-asnam wal atham dukkan awthan allati ya'budunaha wanda suke bauta ma min dunillahi ta'ala wanda ba Allah ba idahum yastabshirun sai kaga suna murna suna nuna walwala ay farihu sai kaga suna murna jaziluna suna jin dadi suna walwala ay wa zalika liftitanihim ay biha saboda sun fitinu da waɗannan gumaka wani siyanihim li haqqillahi ta'ala kuma sun manta da haƙƙin Allah cewa Allah ya halitta su bai dan su bauta ma kowa ba sai dan shi shine wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun وهو عبادته وحده شيني أبوتا ما الله وحده شي كدي مقابل خلقه ورزقه لهم saboda Allah shi ya halitta su kuma shi ke ciyar da su ya shayar da su shine wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu ay an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin ma'anal ayat ma'anan waɗannan ayoyi inna siyaqal karim wato wannan jerin magana mai karamci kana fi araji sura' ad-da'ir bainar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa qaumihi al-mushrikeen har yanzu dai ana tattaunawa ne a tsakanin jayayya da ake kaman ana kokowa wannan ya ja wannan ya ja wanda ke zagayawa tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanansa mushrikai wa dafa Allah ta'ala an rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa dafa anhu kullu adha wa makruh saboda haka Allah tabaaraka wa ta'ala sai yake kare manzansa yana tare masa duk wani cutarwa da wani abu wanda ba a so wanda zai iya cutar da shi ya tare masa wata wa'ada khasumahu bil azabi fid dunya wal akhirah sannan kuma Allah yayi kacewa na azaba cewa za a yi azaba ga duk wanda ya ja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai wahala tun anan duniya kafin a je lahira wa huna yaslihi wa yasbiruhu ai nan kuma yanzu Allah tabaraka wa ta'ala yana ba manzon Allah ne wato ana bashi hakuri wa yusabbiruhu ana hankurtar da shi ai fa yaqulu lahu ana ce masa inna anzalna alaykal kitab lalle mu muka saukan maka da wannan littafi ai alquran linnas zuwa ga mutane ai li hidayatil nas wa islahihim saboda ka shiryar da mutane ka gyara al'amuran su da qur'ani ne al'umma suke gyaruwa wani ba yahude ne yake cewa inda za a ce kaman yau a ce manzon Allah ya dawo ko a ce kaman sahabban manzon Allah su dawo to matsalar da take damun duniya kawai za a warware ta kafin a shanye kofin shayi bil haqq ay mai mulabbisan bil haqq yana hade da gaskiya wa man ihtada bil qur'an fa aman duk wanda ya shiri da alqur'ani ya imani kila dan baka jin bulbul ne au ka fara ji ko wa man ihtada bil qur'an fa aman duk wanda ya shiri da alqur'anin nan ya imani wa amila salihan ya imani da aiki na kwarai fa aidun zalika lahu wato wannan zai dawo zuwa gare shi haisu yanju minan nar wannan shine wanda zai tsira daga wuta kawai wanda ba shi ba ko yana cikin wahala wai da kullul jannata sannan ya shiga aljanna Allah ka samu cikin su wa man dalla li adami qabulihi hidayatul qur'an wanda ko ya bace saboda bai karbi shiryawar da alqur'ani yake kira zuwa gare shi ba wa asarra ala shirki wal ma'asi ya cije akan shirka da sabo bai tuba ba akai akai da shi ya ki yadda ya doge akan shirkan nan da sabo fa inna ma yadullu ala nafsihi to shi yake ya ja ma kansa shi ya halakar da kanshi ai aidun dalaluhu ai ala nafsihi wannan batan nashi zai dawo akan shi ne sakamakon sa idh huwa alladhi yuharramul janna domin shine wanda za a haramta ma aljanna kwata kwata wa ridallahi ta'ala kuma ba zai samu yadda Allah ba wa yulqa fin nari khalidan fiha sannan za a wurga shi cikin wuta kuma har abada wa alaihi ghadabun min Allah la yufariquhu abada sannan zai fama da hushin Allah wannan hushin ba zai rabu da shi ba har abada ya Allah ka tsare mu akwai nahar fil aya ay mazidu bayanin wato a cikin wannan aya akwai ƙarin bayani sharrafahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai bayani sharafihi ne a mazidu sharaf bayani sharafihi a cikin wannan aya fil aya mazidu bayani sharafihi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan aya akwai ƙarin bayanin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min zalil kitabi alaihi wa taqriri risalatihi na tabbatar da wannan littafi shi aka ba wanda suke yan shi'a gurabiyya da suke cewa wai kuskure aka yi ai Ali ibn Abi Talib yayi kama da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka da aka aiko da Qur'ani aka aiko Jibril ya kawo ma Ali ibn Abi Talib wai sai kuskure ba manzon Allah wannan magana kafirci ne yadda da ita ma kafirci ne domin ba yadda za a yi a ce Allah ya aiko Jibril dan aike ya kawo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam Qur'ani amma Jibril ya kuskure ya ba wani kuma a shekara ashirin da uku ana saukarwa Allah bai gane ba kaga an jefi Allah ma da jahilcin bai masa abin da yake ba sannan shi ma jibrilu an ce rasulun amin to an an tume shi da wawanci tunda har za a aiko shi ga inda aka aiko shi ba da sako yo ko ma san da ka dauka a duniyan nan aka yi sati ashirin kana aiken shi wani office ya kai takarda yana kai ta wrong office ba ka kore ba ka ce wannan wawan masinja ne balle jibril da aka ce daga sama rasulun amin a aiko shi sannan ya shekara ashirin da uku yana ba da saƙo a wrong place inda bai kamata ba da kuma ƙura'anin gaba ɗaya don in an yaka an rusa shi tunda a cikin ƙura'ani aka ce muhammadun rasulullah to daga nan shi kenan ka rusa abin nan ba an ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin to ka ce kuma shi ba shi aka ba ba an zo an yi kuskure saboda haka ba wanda zai shiga wannan sai wanda bai da rabo sai halakakke shi zai ɗauki wannan aƙida a ce an yi kuskure an ce shekara ashirin da uku ana saukar da ƙur'ani ba inda aka aiko ba kuma sannan mutum ya yarda da wannan magana shi a gurabiyya haka suka ce sauraka kuskure ne sosai babban ma magana ce mai muni domin ba abin da ba a rusa ba in mutum ya wannan magana ya rusa manzancin manzon Allah ya rusa amintakar Jibrilu ya rusa sanin Allah na cewa Allah ya san gaibi ya san boye ya san bayyane ya aika da sako shekara ashirin da uku ana bada shi wrong place kuma bai sani ba so saboda haka ya za a yi haka ku daure ku gane waɗannan maganganun ba fa yadda za a yi mutane ba su gane ma abu ba wani ana yin irin waɗannan maganganun sai mutane su ce a daina maganganun to sai mutum ya gama kaiwa kabari sannan zai gano kuma ya shiga shirme dole ne in magana ta biyo da karatu dole ne a faɗi waɗannan abubuwa kuskure ne mummunan kuskure mutum ya tunani yadda da wannan aƙida annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun yana yaro Allah ya bayyana alamomin manzantaka tare da shi kafin ma a aiko shi da aka yi tafiya da shi lokacin bai wuce shekara sha ba aka tafi da shi aka dawo aka nuna lalle akwai duk alama annabtaka salmanul farisi da ya taho yana neman manzon Allah akan abin da ya karanta a littattafansu na da ba sai da aka gaya mai aya ko aka yana ganin manzon Allah ya gane alamomin da aka faɗi mai su ya gani tun ba aya aka karanta mai ba wani abu karanta mai ba sannan duk da haka na cewa yau kuma shi Jibril ya taho an aiko shi duk haɗuwar da aka yi a kogon Hira da Ali kenan aka haɗu a kogon Hira wannan kuskure ne kuma shi ba shi ya ce musu haka ba shi aliyun ba ruwan shi huwa bari'un min hada to haka wannan kuskure ne sosai babban magana ce amma ya kai inda za ta faɗi kenan yanzu saboda haka wannan shi ne saboda haka ana tabbatar da manzon Allah manzon Allah ne Allah ya aiko shi kuma shi aka ba alqur'ani nan wallamu filin nas litalili wannan lamun din da aka sa ta lin nas ai saboda mutane dan a fahimtar da su litalili wal ba'fi bil haqqi na ba'un kuma da aka sa bil haqqi wannan lil mulabasa saboda wannan hade yake yana hade ka zo da littafin nan ga mutane tare da gaskiyan fil kalam shi yasa aka ce multabisan yana hade da gaskiya wa fil kalami mahzufun a cikin magana ko ne abu da ba a fade shi ba taqdiruhu ay li naf'in nasi ka zo da wannan qur'anin shi yasa aka ce lin nasi wato dan amfanin mutane wa hidayatihim da shiryar da su ay bi qarinati qawlihi ba'd saboda abin da ke da alaka baya da aka ce fa man ihtada ai kaga kenan tunda shiriya ce ka zo ita zaka ba su fa man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wanda duk ya shiri ya shiri dan kanshi al muradu nan ay bil anfus ai wannan bil anfus innan da aka ce nan a wannan ne ko ai wanda aka ce Allah a ban kai wurin ba mu tsaya iya nan tukuna sai an gama nan wannan shine abin nan din su wa qawluhu ta'ala wa ma anta alaihim biwaki kai ba mad ay lam yuwakkal ilayka amru hidayatihim ba sanya ma al'amarin shiryar da su ba fatajidu fi fatajidu nafsaka fi hammin min zalika balle ka samu ranka cikin wai damuwa kai in ba su shiryu ba kai ta samun damuwa kakka damu ba kai ne zaka shiryar da su ba sai in Allah tabaraka wa ta'ala ya so saboda haka wanda ya so da shirya zai shi Allah ka shiryar da mu ay fi ay fi hammin min zalika ina in alayka illa albalagh kai ba abin da ke kanka illa albalaghul mubin sai ka isar da sako kawai bayyananne innaka lam tukallaf hibza malihim ba dora ma sai ka tsara ayyukan su ba wa muhasabatihim alaiha ko kuma kai masu hisabi akai wala amara wala amra hidayatihim kuma ba dora ma al'amarin shiryar da su ba wa tajburahum ai ai ala zalika balle ka tinsa sa musu kace sai sun shiru ba al'amarin ba hannunka yake ba ya fito ko wa qawluhu ta'ala fil ayati thaniya maganan da aka faɗi nan aya ta biyu ay min min hada siyaq najirin wannan magana da aka ce Allahu yatawaffa al-anfus Allah tabaaraka wa ta'ala shi yake karban rayuka ay yaqbadu al-arwa yaqbadu arwaha shi yake karban rayuka hina mautiha lokacin mutuwa akwai nahar anan ƙasa al-muradu bil anfus nan da aka ce ay annas sune mutane alladhina yamutuna waɗanda suke mutuwa lafzun nafs domin faɗin wannan nafs a yutlaqu ala dhati akan faɗe shi akan zatin mutum wa yutlaqu ala ruhi akan faɗe shi akan ruhi yana so ya warware mana rikici domin ibnu qayyim ya kawo cikin littafin sa ar-ruh yana cewa wai nafsu daban ne ko ko ruhi daban wasu suka ce nafsu shine ake ana faɗin shi ga jiki ga zatin mutum ana faɗin shi ga rai wasu suka ce a'a jiki daban ruhi daban kuma suka bi magana Abdullahi dan Abbas kamar yadda ga ta nan wa gairuhu da wani wanda suke cikin masu abun nan ba shi Abdullahi dan Abbas cewa yayi da rai rai da rai rai daban jiki daban amma dai tare suke aiki ba sa rabuwa da juna idan sun yi aiki dole kowane za a za a tambaye shi wanda suka ce rai daban ne jiki daban suka ce ranan lahira za a yi rigima sosai tsakanin jiki da rai domin jiki zai zo ya ce rai ya ja mai shi ba za a tambaye shi komai ba rai ne ya ja masa shi kuma rai ya zo ya ce jiki ne zai ya ja masa domin da ba jiki ba yadda za a kama shi kowa ya ja daga shi yasa aka ce hisabin da ya fi tsanani ranar lahira wanda za a yi tsakanin rai da jiki saboda jiki zai ce shi san bai yarda ya shiga wuta ba rai ne ya ja masa shi kuma rai ya ce da ba jiki ni ma da ban yi komai ba ba zan yi komai ba jiki ne ya ja min Abdullahi dan Abbas ya tambayi ɗalibansa ya ce ya kuke ganin za a warware wannan rigima shine abin da muka sha karantawa suka ce wannan sai kai malamin mu malamin Qur'ani sai kai zaka gaya mana yadda za a yi yace matsalan shine kaman mutane ne guda biyu wannan gurgu ne bashi da kawahu wannan kuma makaho ne shi kuma bashi da idanu amma lafiyar shi lau idanu ne bai da shi kuma wannan babu kawahu suna tafiya tare sai yunwa ta kama su kowa ya ji yunwa yunwa mai tsanani ta kama su suka rasa yadda za su yi can makaho sai ya bude ido ya zazzagaya ba yadda zai yi shi baya ganin komi shi ko gurgu ya bude idanu kawai ya kalla sai ya ga wani lambu cike da kayan marmari komi akwai a ciki sai gurgu ya ce makaho ya ce to ni na gano mana kai baka gani amma ni na gano mana inda zamu ji dadi na ga wani lambu mai cike da kayan marmari da zamu hada kai da ni da kai da sai mu amfani kanmu yace ya za ai yace shine kai ka tsugunna in hau bisa kanka ka ja mu mu tafi lambun nan ni kuma mu je in ta tsunkowa ina ci kana ci ina ci kana ci yace kuma wannan dabara ce mai kyau saboda aka sai shi koyi tsugunna makaho shi yana da jiki lafiya lau sai gurgu mara kafafu aka tsuguna ya hau sama ana tafiya yana cewa bita nan bita nan tunda shi yana gani har suka kai cikin lambu suka kai cikin lambu shike kallon nunannu masu kyau ya tsunko ya diba ya ci ya bashi shi ma ya ci suka ci suka koshi can sai ga magona ya zo ya kama ya da su a ciki aka cewa zai kama to da in yanzu mai gona ya zo wa zai kama dan Borno ballan sani ta dashi ka ce baka bacci to yanzu na kama ka a hannu buhun siminti eh a gani da zo a wala zai kai zo ne irin bacci ne zaka yi ban gane ba sai dai sai dai kyale ka eh to yanzu za a kama mallan sani eh wa za ka kama to kai ko yau kai za ka kama ko yau fallan zani ya ce ya ce shi za ka kama wa za ka kama ba shi ba ya za ka kama fallan zani ya yi gani alama baka ji eh saboda haka suka je ce to aka zo aka yi ta abin nan wasu ce a kama makawo wasu ce a kama gurgu aka ce ina ai dukkansu za a kama to kama haka rai da jiki suke ba wanda zai aiki babu shi shi yasa nan shi sai ya cire mana wannan rikicin yana nan cikin littattafai kuka je za ku gani an yi rikici an kai ruwa rana sosai tsakanin rai da jiki wai abu ɗaya ne ko daban-daban ne saboda haka sunan suka ce kai in ma menene dai shi rai ana faɗin shi ga zati ana faɗin shi ga ruhun don haka koma wane ne in dai sun je sun yi aiki ranar lahira su za a damƙa su duka in an samu aljanna dukka su taru su ji daɗi jiki na jin daɗi rai na jin daɗi in aka yi rashin sa'a aka shiga wuta jiki na jin bone shi ma rai na jin bone kowa ya ji bone irin nashi saboda haka haka za a yi ɗan borno ka san bone ko eh eh shi abu mai wuya mai zurfi kaɗan barno eh mi kace wai ni ban ji abin da kana ta ga danu mi kenan abin da ke damu mutum to a tafi aka abin da ke damu mutum wahala to amma wahala wahala da ke damu mutum shi kenan a tafi dan barno kai kokari ko gaskiya kai abin da ke damu mutum ko to saboda haka waɗannan shine za a hada da ran nan da jiki saboda haka su shine suka ce wannan yutlaqu wa yutlaqu ala ruh qala ibn abbas wa ghayruhu min al mufassirin abdullahi dan abbas da wasu su cikin malaman tafsiri sun ce inna inna arwa inna arwa al ahya wal amwat tatalaqa ko yau sai da muka yi maganar nan da yara rayukan waɗanda suke raye da waɗanda suka mutu suna haɗuwa da juna sukan haɗu su yi labari da juna ma waɗannan ai fil manami a cikin bacci amma wata ta'arafu ma sha Allahu minha sai su san abin da Allah ya so su sani su na can su baka labarin abin da suka gani a can inda daɗi ko ba daɗi kai ma nan ka ba su labarin abin da ka gani har suna tambayan wasu su tambaya su ce wane bai mutu ba kai ka ce bai mutu ba ko ka ce ya mutu su ce amma mu ba mu gan shi ba a ce to ina kuke ku ba ku ganshi ba mu muna wajen rahama amma ba mu ganshi ba a ce la haula wala quwwata tunda ba ganshi ba yana wurin wuta amma ya mutu tun shekaru ana waɗannan maganganun sosai da su masha Allahu minha fa idza arada jami'aha arruju ila al-ajsad idan Allah ya so ya zai dawo da su duka ya dawo da su ay amsaka Allahu arwahal amwat indahu sai ya rike wancan rayukan wanda su suka mutu a wurinsa wa arsal arwahal ahya ila ajsadiha sai a dawo da rayukan su ko waɗanda ba a hukunta masu mutuwan ba sai su dawo jikinsu shi yasa amma in ba haka ba sukan tafi su haɗu da juna su yi labari kamar yadda na baku labari mutum yana so ya ji cikakken yadda bayanin nan yake to ya koma littafin ibn al-qayyim din da ake ce ma ar-ruh dama akan haka ya rubuta ya waɗannan bayanan akwai abubuwa masu ban mamaki a ciki qala ali radiyallahu an sai ali yake cewa fa ma ra'athu nafsun na'imi kuji abinda dirran mai bacci ya gani wa hiya fis sama'i qabla irsaliha ila jasadiha wanda aka ya gani a sama kafin a saki ran ya dawo jikin shi fahiyar ru'ya as-sadiqa mafarki ne na gaskiya idan rai ta tafi saman nan kafin ta dawo duk abin da ta je ta gani wurin nan in ta gano ma mai kyau to ka tashi kai ta murna kaza mai kyau ne in ta gano ma mugu ka tashi ka gyara ayyukanka amma da gaske ne amma idan ta dawo jikinta وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها في جسدها أما أبن ta gani bayan ta baro can kenan ta dawo sararin duniya ta haɗu da shaidanu fayulqiha wannan shi fayulqiha shayatin shaidanu ne suke sa mutane wa takhayyalu ilaiha al-abatil sai su jaddefa masu jakarerai fahiyar ru'ya al-kadiba wannan shine mafarki na ƙarya dan haka ina aka ga wannan ba a yarda da shi kenan ya dan fito ko takaitaccen bayani kenan a wannan amma wanda ke son bayani ko can aka ce hina wannan ba mautiha a inda nihayati ajaliha fa ya'muru ta'ala malakal maut sai Allah ya umurci mala'ikan mutuwa fa yakhruju ruha bi idnillahi wa yaqbaduha ita wadda aka hukunta za ta mutu sai an shiran ya rike da izinin Allah wallati lam tamut fi manamiha wanda bata mutu ba kuma ita wannan ita wanda bata abun nan ba sai a dawo ay yaqbaduha bi ma'ana yahbasuha an tasarrufi shi ana rike su ne a hana ran yayi motsi ko yayi wasu hidimomi halan naumi a lokacin da mutum yake bacci shi yasa sanda mutum yake bacci sai yayi wasu abubuwa bai ma san yayi ba da zai tashi ce bai san yayi ba malamai fiqh suka ce idan mutum yana bacci abin da ya shafi haƙƙin Allah an ɗauke mai amma abin da ya shafi haƙƙin wani zai biya da za a ce malam sani yana bacci sai ya ture ma wani hura to in ya tashi sai ce biya ni hurata malam sani ba zai ce a to ai Allah ma ya ɗauke ma mai bacci alƙalami a ce gaskiya ne shi kan Allah an ɗauke haƙƙin amma dai ni yanzu hurata biya ni sai ka biya huran nan ka tashi daga bacci ba ɗauke mutum wannan ba haƙƙin da ya shafi wasu wa in arada mautaha qabadaha wa lam yaruddaha idan yayi niyan za ta mutu to sai ya rike ba zai dawo da ita ba wa lam yaruddaha ila jasadiha wa illam yurid wafataha amma idan Allah bai nufin ran nan za ta cika ba a lokacin arsalaha sai a sako ta fata'uda ila aljasad sai ta dawo zuwa ga jiki wa ya'ishu sahibuha ila alajali musamma lahu sai shi kuma wannan mai rai sai ya rayu zuwa lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa wa hiya nihayatu umrihi suwa karshen rayuwarsa kenan inna fi dalika alqabd lirruhi wal irsali akwai na har na ganshi wajen wannan karban rai da yadda ake sako shi wal wafati wal ihya da yadda ake karɓar rayuka da yadda ake kashe wasu ake raya su la'ayatun akwai dalilai ai dalailun wa hujajun akwai hujjoji da dalilai kulluha qadiya dukkan suna hukuntawa bi anna alqadira ala hada wanda ke da iko akan yin waɗannan tasarrufat akan ƴan adam akan rayukan su qadirun ala alba'th wan nushur yana da iko akan za a mutu zai tada mutane kuma za a yi wannan babban taro allazi kadzaba bihi almushrikun wanda mushrikai suka ƙaryata kama anna sahiba hadhihi alqudra alazima kama yanda wannan mai iko mai wannan babban iko da yake da shi huwa sahibul haqq almutlaq shine wanda yake mai haƙƙi na gaskiya kai tsaye fi ta'ati wal ibada shi ya cancanci abauta mawa ai masa biyayya abauta mai shi kadai wala tambagil ibadatu illa lahu bai kamata ai bauta ba ga kowa sai shi wa qawluhu liqaumin a matsaya can ga na harcen ƙasa shahidu hadha abin da ya nuna wannan shine minas sunnati hadisun sahih hadisu sahihaini hadisin da yazo cikin bukhari da muslim wa fihi qawluhu sallallahu alaihi wa sallam shine maganan da manzon Allah yace idza awa ahadukum ila firashihi idan ɗayan ku yazo zai kwanta wajen shimfidansa falyanfut abidakhilati aizarihi mutun ya dauki gefen gyautan shi ya kakkabe wurin kwanciyarsa ko kuma a kakkabe ma in kai gwamro ne in ka zo kwanciya ka tabbatar ka kakkabe kai kadai to waka da wa zai kakkabe ma kai ka in ka ba kullun kama yanda ka bashi da zanan gadan da wane ne ka tukukuye shi kawai ka bashi haka naka zaka za fitar da shi kamar wani dan tarin yashi kamar wani dan tarin abu akan gado yana mulkungune bisa gadanka to yanzu in ka zo sai ka dauke shi ka kakkabe ka kakkabe dan baka san me ya hau kan gadan ba bayan baka nan amma wanda shi ko yana da iyali ai sai ta gyara gadon mata kakkabe ma an ma ta canza mazanin gadon ka ka kwanta kan wancan yanzu ka dawo kawai ga ɗakin ma ya canza gaba ɗaya kai ce yasa aka ce miskinun miskinun miskinun eh abu a sauri abu wurin ko eh a sun hana ƙara za a ban za ka nan an je malam zai an dauko aiki sun zo zare haba malam ina ai gaskiya muna fata wanda ba su da halin auren nan matasa Allah ya wadata su su ma samu su samu su zama su ma suna da abun ne ya za a yi mutum ya dinga kallon wannan irin al'amari mala wani da ya aure fa azumi ya zo ya ga kawai yadda ake yace inna yanzu dama haka ake shi da kullun dan kunun sha wani dan dan dan sanda shi wani dan abu kawai a rataye mai wani wuri kawai zo dauka kenan ko sai in babu ba in baka ci zo da wuri ba ka ya kiciyo ya zo ga yanzu ga kayana an jejjera malam kala daban-daban ta ina aka maza da mata wanda ya zo ya ce yana yana yana cin gashin kanshi a kwatanta da wanda kawai kullun shi da kara ne a rataye ba ba komi a gaskiya muna fata Allah ya wadata matasa kuma su samu su abun nan ba amma in ba haka ba wani wurin ma cewa aka yi duk wanda yake so fa ya gamu da Allah lami lafiya lau to ya gamu da Allah fa yana da yana da mata wanda yake so in ya haɗu da Allah ya gamu lami lafiya to ya zama kana da kana da kana da kariya amma zero kai na inda ayo ai ba inda kadai bane yau ai in ka kalli duk inda nake halge ai inda na hango da yawa inda kadai ina inda inda ya ƙara yayi tagumi dai inda ya ji rafka ko ta ina ya ji duka ta nan ya ji duka ta nan sai haka kawai gaba ɗaya ka fito da kuɗi kawai mhm to inda ne kullum zai zo da wani kokake to nan akwai su amma sun ga inda inda shaida wala ko ko inda ba gogo ina da za ka ce inda kawai ce kai inda kai kai kokari ka fito da kaya eh ina ina inda inda ina da ta kai farmaki ya sha nushi kaman shago eh ka fito da kaya kawai kuma ka kito abin nan bane ga shekaru sun tafi kuma ba yaro ake ka koma ba in nan nan ba na yau bane da kuke garin shi nan ya dade yana cin kuli mhm ya dade yana cin kuli ya kwana sosai wanda in nan ma aya ko wasu wasu ba na nan kaya na nan sun rasa yadda za su yi da kaya amma sun ki motsa su samu sabon nan ko sai sun tsufa oho ya kamata ne a ce da ƙarfinka kuma Allah ya fara baka zuri'a to kafi controlling sai ka rika saitawa su ma in sun san da karfin su shi yaro ɗabi'arsa akwai wanda karatu yake ji wa'azi yake ji lallashi yake ji akwai wanda sai da tsiya idan yaga kana da karfi yadda ko damƙar shi kai ya ji kakas a cikin to daga nan zai ce tab ka kiyayi baba amma wallahi ya gane baka da motsi ka zama kwaraf ka bi shi baka iya kamo shi ko ka sa an kamo shi in ka damƙai bai jin komai ba zai ji tsoro ba wani sai da tsoro zai yi sai sa a kira ta ya bulala wani in ya ga bulala ta isai wani sai an ɗauka an tsula mai saboda haka in kana da ƙarfinka kana da ƙarfinka su ma sun fara tasowa kai kana raguwa su kuma sun kai saboda haka sai su fara taimakon ka sai su kai ka ga baka shiga cikin abin nan ba amma ka kwararrabe ka kwararrabe kuma da ƴan ƙananan yara kuma baka da wasu in ka ko kayi shekaru in kana da manya na gaba kana da ƙananan to za su kula ma za su taya ka sai ga suke kai su makaranta in ma ba su je makaranta ba kafin kai masu faɗa su kaji ma ana dukan wani ga babban yaya ya shigo cikin gida ya ce me yasa ba ku je makaranta ba yau kaga wannan ba sai ka yi ba ma to an taya ka amma kawai kai ka gama abin nan ba haba da Allah kuma Allah ya hore ma mutum akwai wanda yanzu nan wurin kuɗin da gare su malam kaman kuɗin nan sun fito su rika ci a gamu amma wai har yanzu an ce bai bai aure ba wai sai ya ce wai yana planning akwai fa kwanaki da na haɗu da wasu classmates ina ne fa tun primary school wai har yanzu ba su yi aure ba wai suna planning to planning din gidan owa za ku yi bayan kun kusa ku shiga kabari to to da haka wannan ba hauka bane da rashin hankali da rashin tunani ce ce yana planning wani planning za ka yi ku daure ku gane wannan duk da ba maudu'in bane yanzu nan wurin mu samu wurin kwana yau ba za a kwana a gida ba sai an tsaya hanya saboda haka waɗannan su ne abun nan sai mu tashi kaulu mu karasa wannan ina ne na har din mun ga na har sai yake cewa idza arada wannan idarahu fa innahu la yadri man khalafahu ay alaihi bai san waye kwafe masa ba a shimfidan nan sai kakkabe thumma liyaqul sannan bayan nan sai mutun yace kuji bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin wannan addu'a tana da gayatu ahammiya bayan wadda dama muka koya kwanaki wancan me aka ce dan Borno Malam Sani tuna mana wanda muka baku wajibul manzil can cikin cikin kaifa tusaqqil mizanaka menene aka ce an ce Malam Sani yawa Malam Sani ka shirya ko muje yadda kai zaman nan Malam Sani ya burge ni muje kawai Malam Sani sai tafiya in dauki hoto ba su nan bari su dawo a wani duk da haka ba za ka tafiyar da ni inda nike ba mu je yi addu'a yanzu mu je faɗi ai sai za nike lallasa ba da so mu faɗa saboda kai addu'a mu je wadda na ce in an zo kwanciya bacci wadda aka ce annabi yana yawan yi muka yi ta haddata nan a cikin kaifa ta saƙil mizanaka menene ita ba ita bace mu je ɗan barno menene an borno katina bismillahi ehe na to an baka wajibul manzil ba za a faɗi ba wa zai tuna mashi ga ya mashi amma la'awal ehe kaji ko ehe ehe ehe ehe kaji ko kaji ya ce bismillahi wada'tu jambi allahumma ighfirli ehe allahumma ighfirli dhanbi waqsa shaytani wa fukka rihani sannan wa thaqqil mizani waj'alni fil nadiyil a'la haka muka karanta nan wannan yana da gayatu ahammiya aka ce annabi yana yawan yin ta kaga ma hadda maganan dan dama mun yi maganan wasaqil mizani shine mahallu shahid wannan waghfir li dhanbi waghfir li dhanbi wa fukkari hani sannan ba haka nan waqsa shaytani wa fukkari hani sannan wannan sannan wasaqil mizani waj'alni fin nadiyil a'la aka ce annabi yana yawan faɗin wannan dan ta hada waɗannan to wata rana in kai wannan sai kai wannan to ga na yau nan kuma sai ka ƙara da shi bismika rabbi wada'tu jambi da sunanka ya ubangiji na, na aje gefen jikina wa bika ai arfa'uhu kuma da sunanka zan daga shi in kaso in ams, in amsakta nafsi farhamha idan ka rike raina bai dawo ba ya Allah ka ji kan raina wa in arsaltaha in ko ka sake shi ya dawo fa fasha ka tsare wannan ran bima tahfazu bihi ibadaka salihin irin yanda kake tsare bayinka na kirki ni ma ka tsare ni kaga ka kwanta kayi addu'an tsaro kayi addu'a wannan tana da gayatu ahammiya kowa ya iya ta domin addu'a ce ta kake yi kayi sallama da duniya in ya zama na waɗannan kuma su ne kalmominka na ƙarshe Allah ya taimake ka ka tafi da kalmomi masu kyau kowa ya rika dubawa menene kalmomin shi na ƙarshe to mi sauri mu koma can wurin kafin lokaci ya tafi da yawa wahiya da aka a wannan ba wa qauluhu ko a ina ne na ce mu zo mu ji nahar ne wa qauluhu ay liqaumin yatafakkarun da mutane masu tunani wa humul ahya'u bil iman sune waɗanda suke raye da imani kenan wa ammal amwat amma matattu wa humul kafiruna sune wanda suke kafirai wala yajiduna ay fi dhalika aya su ba za su samu komi a matsayin aya ba wala dalilan wa dhalika li mautihim bi shirki saboda sun riga sun mutu akan wato shirka ta riga ta kashe su ba rayayyu bane su wal kufri da kafirci azana Allahu ajarana to ya isa haka nan yau ba za su ba zai karu su ba in an karasa za a ji jiki a tsaya iya nan in kaddara Allah nan baka na'am na'am eh da cikin matsala ko to kun ji to da haka sai ku tashi ku motsa masu guda gudan nan wai eh har da baban su gashi nan baban su kuma shi ya kamata a matsa baban su shi ma wata aidiyan na nan na ta kuka ko wurin baban tana so ta zo eh سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم